أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hadid jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyar fadin Allah maɗaukakin sarki فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Allah ya ce a yau ba za mu karɓi fansa daga wajen wani daga cikinku ba ku munafukai wala min alladhina kafaru Allah yace haka ba za mu karba daga waɗanda suka kafirce ma Allah ba ma'awakumun nar Allah yace makomar ku wuta hiya maulakum ita ce majibanciyar ku ma'ana ita ce ta dace da ku da jibantar al'amarin ku wa bi'sal masir Allah yace makoma ya munana to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 16 Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله مدوكتين سركية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani da Allah? Alam ya'ani lillazina amanu Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani da Allah an taksha a ƙulubuhun li zikirillahi zukatansu su rusuna su yi biyayya su miƙa wuya ma'ambaton Allah su miƙa wuya wa addinin Allah Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba alam ya'ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah Allah yace har yanzu lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu su gurfana su rusuna su yi biyayya ma ambaton Allah su rusuna ma addinin Allah wa ma nazala min alhaqi da kuma abin da ya sauka na gaskiya shine alqur'ani da sunna Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi muku ba ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku miƙa wuya ma addinin Allah ku miƙa wuya ma alqur'ani da sunna Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba a ce mutum ya yi imani da Allah ya yi imani akwai tashin alkiyama har yanzu bai bar shan giya ba Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah Allah yace har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani da Allah kai imani da Allah kai imani akwai ranan alkiyama kai imani akwai sakamakon wuta akwai aljanna Allah yace har yanzu lokaci bai yi ba da zaka bar tsafe tsafe Allah yace lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani da Allah su rusuna ma Allah su rusuna ma dokokin Allah su daina zinace-zinace da shirka da Allah su daina bidiyo'i da miyagun ayyuka Allah ya ce yanzu har yanzu lokaci bai yi ba haka za ka yi ta jinkirtawa har sai an ritsa da kai Allah ya ce lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu su rusuna ma Allah su rusuna ma ambaton Allah su rusuna ma alƙur'ani da sunna Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba jama'a muna ji ko abinda ayar take kira shine ya kamata wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama ya taka ma kansa birki lokaci yayi tunda Allah ya bashi dama to ya juya da baya ya koma ma Allah ya koma ma shari'ar Allah yayi biyayya ma Allah yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bai kamata a ce wanda ya imani da Allah har yanzu yana cikin shirka da Allah da miyagun ayyuka Allah ya ce ya kamata wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ya koma da baya bayan Allah muna fahimta ko nagartacciyar tuba nagartacciyar tuba karɓaɓɓiyar tuba ita ce tuban da aka tuba kafin mutum ya shiga gargara ita ce tubar da Allah yake karɓa tubar da Allah yake karba tuba lokacinta yana kurewa bayan Allah tuba lokacinta yana kurewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana karban tuban bawa matukar bawa bai shiga gargara ba shiga gargara shine bayyanar alamun mutuwa gargara shine bayyanar alamun mutuwa abinda ya same ka alama ne na cewa mutuwa ta halarto maka to Allah bai karban tuba a wannan lokacin innama taubatu ala Allah innama taubatu ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubun thumma yatubun min qaribin fa وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يجي إنما التوبة على الله iyakar tubar da Allah ya ɗora ma kansa cewa zai karɓe ta idan an tuba. Innama taubatu alallahi iyakar tubar da Allah yake karɓa na bayi idan sun tuba lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin Allah yace shine ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka a cikin wauta da dabbanci thumma yatubuna min qarib suna jin wa'azi Allah yace sai su tuba dab da dab jama'a mun fahimta mutum ne yake aikata laifi yake aikata sabon Allah a cikin jahilci da kan gado rashin kan gado da rashin basira yana jin wa'azi summa yatubuna min qarib sai su tuba nan da nan Allah ya ce fa ula'ika ya Allahu alaihim irin waɗannan Allah yakan karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah mai ilimi ne Allah mai hikima ne Allah sai ya ce wa laysati taubatu Allah ya ce ba fa tuba bace ba fa ba za a karɓe ta ba a'a ba ma tuba bace wa laysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati ba tuba ba ce ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul mautu har sai mutuwa ta zo mu ɗayan su kala sai ya ce inni tubtul ana to na tuba yanzu Allah ya ce wannan ba tuba ba ce Allah ba zai karɓe ta ba jama'a mun fahimta tuba ta gaskiya tuba karɓaɓɓiya ita ce tuban da mutum ya yi ta a lokacin da yake da daman barinta amma hatsarin mota ne aka je aka yi sai aka ce kai ya fashe kwakwalwa ya fito to kaga nan ai lokaci ai ya kure Allah na karɓan tuba ne matuƙar bawa bai shiga gargara ba to idan motan za ta faɗi da kai za a ma flashin a waya ne a gaya maka? Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi da za ku tuba ma Allah ba har yanzu lokaci bai yi da zukatanku za su rusuna ma'ambaton Allah ba har yanzu lokaci bai yi ba wa zukatanku su rusuna ma alƙur'ani da sunna irin wannan tuban ne fir'auna yayi ta jan kafa yayi ta jan kafa duk abin da za a ma fir'auna wa'azi da shi wallahi fir'auna ya gane gaskiya ne idan annabi Musa yaya yake ai fir'auna ya san annabi Musa ba abin da bai gaya mishi ba Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani cewa fir'auna zuciyarsa da mutanensa sun gamsu cewa abinda annabi Musa ya zo da shi aike ne daga Allah wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa
anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin Allah yace wajahadu biha sun yi ja'inja da ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam da su wastaiqanata anfusuhum Allah yace Allah yace amma zukatansu sun sakankance suna da yaƙini cewa waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ne saukar da su me ya hana su bi Allah ce zulman wa uluwa zalunci da kuma girman kai Allah sai ce to ku dubi yadda ƙarshen mabarnata makiya gaskiya ya kasance ba dai Allah ya ba mu labarin su ba haka fir'auna yayi ta jan kafa a mishi wannan wa'azin yayi wannan barazanan a mishi wannan wa'azin yayi wannan barazanan kai fir'auna ya taba tashi a majalisarsa yace zai kashe annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qala fir'aun dharuni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad Allah yace wa qala fir'aun fir'aun yace zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba ku barni in kashe Musa ya kira ubangijinsa inni akhafu an yubaddila dinakum yace zan kashe shi ne saboda ina tsoron kar ya canza muku addinin ku au an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyanar da barna a bayan kasa yace abin da yasa zan kashe shi kenan lokacin da yake wannan barazanan kashe annabi Musa ya san abin da Allah ya aiko annabi Musa da shi gaskiya ne jama'a mun fahimta to fir'auna ana nan ana nan haka ya jinkirta rannan sai ga fir'auna ruwa zai halakar da shi وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يجي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله يجي من كترر دبنو إسرائيل تيكو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا الله يتي باyan mun ketarar da su da fir'auna da jama'arsa sai suka bi bayan banu isra'ila Allah yace saboda zalunci da kuma kama karya da adawa lokacin da fir'auna suka shiga cikin teku Allah subhanahu wata'ala ya umurci teku ya haɗe sai ga his excellency akan ruwa yana tafiya da shi hatta idza adraka hulgaraku Allah yace har sai da ruwa ya kai mahalakar da fir'auna qala sai fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila sai wa'in sai wadda banu isra'ila suke bauta mishi wa kenan la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai Ubangijin da su annabi Musa suke bauta mishi, wa kenan? Ya ce wa ana minal musulmin ya ce kuma na musulunta. Allah sai ya ce, al'ana, Allah ya ce, to sai yanzu? To yanzu da fir'auna ya ce, amantu, annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin da banu isra'ila suke bauta mishi ya kuma ce wa ana minal muslimin na musulunta wani ustaz ne ya mishi wazi a cikin ruwa ina dai dama ai ya sani ne ba ya ke bi bane to haka jinkiri akan laifi yake karka bari a cin maka al'ana وقد أسيت قبل وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين الله يتي كاي برنانك تن تن تني كاكا تنتي أتكين مقرنتا تو توبا توبا لوك تنتي هنا كوريوا توبا لوك تنتي هنا كوريوا توبا لوك تنتي هنا كوريوا أكوي لوك تند إنك توبا tuban ba za ta yi aiki ba Allah ya tsare ni to amma a daidai lokacin da kake raye kake da dama kayi kokari kayi amfani da wannan damar Allah ya ce alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah Allah ya ce ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su yi tawali'u su kaskanta su rusuna ma'ambaton Allah wa ma nazala min alhaqi da abinda ya sauka na gaskiya shine alqur'ani da sunna wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu Allah yace karfa waɗanda suka yi imani su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su ba yahudu da nasara ba kenan Allah yace kar su yi jinkiri kar su bata lokaci wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar su zam kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su sune yahudu da nasara fa qala alaihimul amadu al amadu bi ma'ana az-zaman lokaci sai yayi tsayi lokaci sai ya ja a kansu tsakaninsu da annabawansu lokaci sai ya yi tsayi tsakaninsu da littafin Allah lokaci sai ya yi tsayi tsakaninsu da wa'azi da tunatarwa sai ya yi tsayi faƙasat ƙulubuhum Allah ce sai zuciyarsu ta bushe jama'a muna ji Allah ya ce to kuma fa karku zam irin su jama'a mun ji karka yadda ka dinga samun communication gap tsakaninka da alkur'ani karka dinga samun communication gap tsakaninka da wa'azi da tunasarwa zuciya tana saurin bushe Allah ya ce su ma abin da ya same su kenan wala ya kunu kallazina utul kitaba min qablu kar su zam kamar waɗanda aka ba su littafi tun tuntuni faɓala alaihimul amadu lokaci ya ja lokaci ya yi tsayi a kansu dama sun jefar da littafin Allah tuntuntuni yau rayuwa kawai suke yi babu ruwansu da Allah ba ruwansu da littafin Allah lokaci ya ja sai zuciyarsu ta bushe Allah ya ce wa kasirun minhum fasikun Allah ce da yawa daga cikinsu fasikai ne fasikai ne bi ma'ana kafirai ne in ji Allah jama'a mun fahimta ɗaya daga cikin abinda ke haifar da mugun bushewar zuciya shine nisan mutum da ambaton Allah nisan mutum da addinin Allah nisan mutum da wahayi da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan zuciya take lalacewa domin su ma abin da ya faru da su kenan jama'a mun fahimta tunda annabawansu manzanninsu suka gushe sai suka ɗauki littafin Allah sai suka yi watsi da shi alƙawurra da yarjejeniya da yake tsakaninsu da Allah sai suka yi watsi da shi sai suka dawo suka ci gaba da rayuwar duniya to tsari kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma ɗan adam ɗan adam ba yadda za a yi bai lalace ba bai gurɓace ba matuƙar bai yi alaƙa da addini ba jama'a mun fahimta babu yadda za a yi mutum ya samu nagarta ba hanyar da za a bi mutum ya samu nagarta matukar alakarsa da addini ba ta yi kyawu ba mun fahimta ko tsari tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya fitirci mutum a kansa tsarin da Allah ya fitirci halittar mutane a kanta tsari ne na addini rayuwa tana kyau ne rayuwa tana inganta ne rayuwa tana nagarta ne lokacin da rayuwar aka ɗora ta akan tsarin addini daga lokacin da aka tuɓe addini a rayuwa rayuwar ba za ta taɓa amfanar mai rayuwar ba balle ta amfani waninsa jama'a muna fahimta a wani hadisul kudusi al-imamu muslim ya fidda hadisin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum Allah yace na halicci bayina ne ‘yan tauhidi dukansu duk bayina Allah yace na halicce su ne akan tsari ta farki na tauhidi ta farkin kauce ma shirka da Allah wa innahum atathumu shayatinu shaydanu ne suka zakke musu Allah ya ce sai suka janye su daga tafarkin Allah jama'a mun fahimta shine ma'anan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitra kowani abin aihuwa ana aihuwarsa ne akan fitira ta addini akan fitira ta tauhidi jama'a muna fahimta to wannan tsari akan sa Allah subhanahu wata'ala ya dora tsarin rayuwar bayi da kuma gudanarwan bayi to daga lokacin da bayi suka ɗauki addinin suka yi watsi da shi to rayuwar ba za ta taɓa nagarta ba idan za mu buga misali sai mu ce ai mota structure da aka ba wa mota za ta gudana ne inda fetur ko to sai ka ce kai motarka ba ruwanka da fetur kaga ai za ta buga to haka rayuwar mutum yake in babu addini فأقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يتي فأقم وجهك للدين حنيفا الله يتي كتعيد فسكر كتر أكون ونن الدين توحيدي addini ne da yake karkata zuwa ga tauhidi yake bauɗewa ga barin shirka da Allah Allah yake to ka tsayi da fiskarka ma'ana ka tsaya car akan doron wannan addini da ya karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe mashirka da Allah Allah sai yace fitratallahi allati fatara an-nas alaiha Allah yace wannan addini na tauhidi akan wannan tsarin Allah ya fitirci fitirar mutane a kansa jama'a mun fahimta Allah ya ce akan wannan tsari na tauhidi akan wannan tsari Allah ya fitirci fitirar mutane ya halicci ɗabi'ar mutane Allah sai ya ce la tabdila li khalqillahi khabar ne wal muradu bihi al insha bi ma'ana la tubaddilu khalqallah Allah yace kar ku yadda ku canza halittar Allah kar ku dinga zakkewa mutane da abunda zai daga su akan wannan fitira ta tauhidi jama'a mun fahimta ko kar ku dinga zuwa wa mutane da ababan da za su ɗauke hankalinsu su canza tarbiyyarsu da ɗabi'arsu daga wannan tsari na tauhidi walakin na aksarar nasi la ya alamun Allah ya ce mafi yawan mutane ba su san haka ba jama'a ai mun fahimta ko mu yi kokari wannan tafarkin mu kiyaye shi mu yi kokari wannan tafarki mu kiyaye shi saboda haka mafi girman abin da ke kawo bushewar zuciya shine watsi da addini shine watsi da addini har yahudawa da Allah ya zo kwatanta bushewar zuciyarsu a cikin alkur'ani Allah sai ce sun makasat kulubukum min ba'di zalika
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله يجي thumma kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa bi ma'ana wa ashaddu qaswa Allah yace matsiyata zuciyar ku ta bushe zuciyar ku ta bushe kamar dutse Allah yace kai bushewar zukatanku Allah yace yafi dutse bushewa inji Allah Allah yace zukatanku Yahudawa ya bushe kamar dutse Allah ya ce bushewar zukatanku Allah ya ce ya fi dutse bushewa Allah me yasa ka ce bushewar zukatansu ya fi bushewar dutse Allah sai ce wa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu al'anhar Allah ya ce domin daga cikin duwatsu akwai waɗanda ƙoramai suke buga daga cikin duwatsun ai mun taba ganin haka ko dutse ne kuma kaga ruwa yana bulbula daga cikin dutsen ana samu ko ba a samu Allah ya ce to ai shi dutse duk ta wurin da yake da shi akan samu koramai idan dunan ruwa suna gudana daga jikin wannan dutsen ana samu ko ba a samu wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma Allah yace daga cikin duwatsu akwai wadda ke tsatsagewa ruwa ya fito wa inna minha lama yahbitu min kashiyati Allah Allah yace daga cikin su akwai dutsen da yake ballewa ya fado saboda tsoron Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah yace Allah bai rabkana ba daga mummunan aikin da kuke aikatawa kaga dutse ai yafi zukatansu alkhairi duwatsu sun fi zukatansu alkhairi Allah ya ce zukatanku sun bushe kamar dutse Allah ya ce dutse ma ya fi zukatanku alkhairi to me ya faru da su watsi suka yi da littafin Allah watsi suka yi da littafin Allah ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله يتي ولما جاءهم كتاب من عند الله yayin da walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum Allah yace yayin da wani manzo ya zakke musu daga wajen Allah ma'ana da aiken Allah musaddiqun lima ma'ahum wannan manzo yana mai gaskata abin da ke tare da su ba ma fa ya saba ma abin da suke kai bane nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim Allah yace sai wani yanki na waɗanda aka ba su littafi suka ɗauki littafin Allah suka yi jifa da shi a can can bayan su ka annahum la ya'lamun Allah yace kai ka ce ba san littafin Allah bane jama'a mun fahimta to tunda suka yi watsi da littafin Allah suka yi jifa da littafin Allah yanzu ba za su yi rayuwa da tunaninsu ba kenan to shikenan kuma komai sai ya rikice musu bayan Allah muna fahimta? To Allah sai ya ce mana karfa mu zama kamansu. Ma'ana karfa mu ma mu yi jifa da littafin Allah. Kar mu yi jifa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai biyo baya shine bushewan zuciya. Abinda zai biyo baya shine bushewan zuciya. Alƙawurra suka yi da Allah, yarjejeniya suka yi da Allah, haka suka ɗauki littafin gaba ɗaya da alkawurran da suka yi da Allah Allah ya ce suka yi jifa da shi a bayansu wa iz akadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله يتي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يتي كتنا mun rike alkawarin banu Isra'il, mun yi yarjejeniya da banu Isra'ila, Allah mai yarjejeniyar da kuka yi da banu Isra'ila Allah ya ce na farko la ta'budu na illallah mun yi alkawari da su ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah wa bil walidaini ihsana sannan game da sha'anin uwa da uba za ku kyautata musu iyakar kyautatawa wa bil qurba ‘yan uwa na jini za ku kyautata musu, wal yatama da marayu, wal masakin da miskinai, wa kulolin nasi husnan, kuma in za ku yi magana da mutane, ku gaya wa mutane magana mai daɗi du yana cikin alkawari da yarjejeniyar. Wallahi malam, ba mutane a gaya musu magana mai daɗi ba, Allah ma sai da suka zage shi. shi ne ma'anan laƙar sami Allahu ƙaunar labi na ƙalu inna Allah faƙirun wani hannu agniya
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله يتي لقد سمع الله قول الذين قالوا inna allaha fakirun wa nahnu agniya Allah yace Allah ya ji maganar waɗanda suke cewa Allah fakiri ne su ne mawadata wallahi yahudawa sai da ta kai mu sun zagi Allah to wanda ya zagi Allah a ce mishi wa qulul nasi husnan ya ga mutane magana mai dadi wa qalat al yahudu yadullahi maglula Allah ya ce, Yahudawa suka ce, Allah baƙin marowaci ne, shi ne ma'anan yadullahi maglula, wai hannun Allah a naɗe yake baya ba ma kowa komai. Yanzu waɗannan da su bar annabi? Waɗannan da su bar wani farar hula? To Allah ya ce, kar ku zama kamar su. ai shi yasa Allah yace fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به Allah yace fabima naqadhihim mithaqahum Allah ya ce saboda warware alƙawurransu da muka ƙulla da su la'annahum Allah ya ce ya sa muka la'ance su muka tsine musu albarka waje Allah ƙulubahun ƙasiya muka sanya zukatansu suka zan busassun zukata ba rahama ba alkhairi a ciki kamar wani ne ya ce Allah to wai wani alƙawari ne suka warware Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wabi'i ay yubaddiluna al-kalima amma wabi'i sukan canza kalma inda Allah ya ajiye ta ma'ana na ayoyin Allah su canza da son zuciyarsu don bukatunsu na rayuwar duniya wannan su hazzan mimma zikiru bihi suka yi watsi da kaso mai yawa na abinda aka musu wa'azi da shi aka musu umurni su rike Allah ce suka yi watsi da shi Allah ce shi yasa muka tsine musu albarka jama'a mun ji to Allah mu ma sai ya ce mana alam ya'ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah Allah yace yanzu waɗanda suka yi imani lokaci bai yi ba zukatansu surusuna ma'ambaton Allah wa ma nazala min alhaqi surusuna ma abinda ya sauka na gaskiya alqur'ani da sunna wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu Allah yace karfa su ma mu'minai su zama irin waɗanda aka ba su littafi kafin su faɓala alaihimul amadu lokaci ya yi tsayi a kansu fakasar ƙulubuhun zuciyarsu ta bushe Allah ya ce to karfa su ma lokaci ya yi tsayi a kansu su yi watsi da addini su yi nisa da alƙur'ani da sunna zukatansu su bushe kamar yadda waɗanda suka gabace su cikin alul kitabi suka yi nisa da addini zukatansu suka bushe in wa'ai mun fahimta ko wa kasirun minhum fasiqun Allah ce da yawan su fasikai ne inji Allah ai mun fahimta ko Allah ya samu dace sai Allah ya ce
قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله سيتي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها الله يتي كسني سوى الله يكن رايس دكسا باين متوتا باين كسا تابوشي ta ƙeƙashe babu wani abu da zai iya tsirowa a kanta Allah ya ce idan Allah ya zubar da ruwa sai ya rayar da wannan ƙasan sai kaga ta dinga fita ta fara fitar da dukkan dangin amfani da za ku rayu da shi dabbobi su rayu da shi Allah ya ce to ku sani Allah yana rayas da ƙasa bayan bushewan ƙasa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan
أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ababan da in ka duba za ka ga ikon Allah za ka ga cancantar Allah bisa abauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya annaka taral arda khashi'atan khashi'atan bi ma'ana yabisatan Allah ce za ka ga ƙasa ta bushe ta kekashe a tsakiyar rani ka je ka bisne irinka ai ka bisne kenan fa'iza an zalna alaihal ma Allah ya ce da zaran mun saukar da ruwa akan wannan ƙasan ihtazzat wa rabat Allah ya ce sai ta girgiza ma'ana sai ta bubbuɗe sai ta kumbura innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta Allah ya ce lalle wanda ya iya rayar da ƙasa bayan kekashewarta da bushewanta bayan mutuwanta lamuhyil mauta wallahi mai rayar da matattu ne zai rayar ko bai bayar ko kuma zai rayar zai rayu to Allah sai ya ce ilamin ku sani annallaha yuhyil arda ba'da mautiha Allah yana rayas da ƙasa bayan mutuwarta malamai suka ce goye wannan aya da aka yi a bayan faɗin Allah maɗaukacin sarki alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al amadu faqasat qulubuhum ba maganan bushewar zuciya ba to Allah sai ya ce ilmu ku sani anna Allah yuhyi al arda ba'da mautiha Allah na rayas da kasa bayan kasa ta mutu to wai ku koma zuwa ga Allah zuciyar ma in ta bushe Allah na rayar da ita ta dawo zuciya nagartacciya zuciya ce ta bushe wata zuciyar an yi tsafe-tsafe da ita wata zuciyar an yi fashi da makami da ita wata zuciyar an yi zinace-zinace da ita wata zuciyar duk wani mugun aiki an yi da ita Allah ya ce ku sani zan iya rayar da ita da dawo rayayyar zuciya kenan kar mutum ya ɗebe tsammani ko kar mutum ya ɗebe tsammani kar mutum ya ɗebe tsammani ilamu annallaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha manyan misali na rayar da zuciya da Allah ya bayan bushewarta rayar da zuciyar bokayen fir'auna da Allah ya iman duk wani tugu duk wani sharri da aka kulla ma annabi Musa da annabi Harun alaihi شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا
Allah madaukakin sarki yace ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun Allah yace ku sani ku saurara ku ji Allah yace ku fahimta annamal hayatud dunya iyakar rayuwar duniya yanzu mai duniyan shi zai bada da son jama'a an tara jama'a duka ƙasa ta ko ta ina yawmuz zina ranar sallah ko ranar idinsu aka tara jama'a lokacin da waɗannan bokaye suka shigo filin annabi musa ya gansu sai ya musu nasiha قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya gansu qala lakum musa sai annabi musa ya ce musu wailakum kaitum la taftaru ala allahi kadiban karba ku kirkiri ƙarya ku jingina ma allah fayushitakum bi azab allah zai tumbuke ku ya darkake ku da azaba wa qad khaba man iftara duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma allah ya tabe ashe wannan kalma ta fada zuciyarsu bayan an zo an yi duk abin da za a yi ƙarshe waɗannan bokaye sai suka yanke shawara abin da ya kamata kawai su yi imani jama'a kun ga yadda Allah ke rayar da zuciya fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun
آمنا العالمين رب موسى وهارون waɗannan bokaye baki ɗayansu sai suka faɗi suka yi sujuda ga Allah ƙalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da Allah ubangijin talikai don ma kar a sa abin a cikin wani duhu-duhu suka ce rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da Haruna kaga ai fir'auna ya san ba da shi ake ba zuciya ta rayu ko ba ta rayu ta rayu ai da fir'auna ya ji sun furta wannan magana amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun qala sai yace amantu lahu qabla an azana قال lakum آمنتم له قبل أن آذن لكم innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr هو الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا lan nu'minaka ala ma ja'ana min al-bayyinati نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا faqad ma anta qad ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى lokacin da fir'auna ya ji furucin bakin waɗannan bokaye nashi cewa sun yi imani sun musulunta kala sai ya ce amantum lahu qabla an azana lakum ya ce kwa ba da gaskiya da shi ku yi imani tun kan na ba ku izini fir'auna ya ce na gane innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr dama shine babban ku da yake koya muku bokanci fala ukaffi anna aydiyakum wa arjulakum min kilafin yace wallahi zan yayyanke hannayenku da kafafunku a sabe idan an sare hannun dama sai a sare kafar hagu in amma mutum irin wannan saran baya sake amfani a rayuwarsa fala ukaffi anna aydiyakum wa arjulakum min kilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakli yace kuma wallahi zan tsire ku a jikin itaciyar dabino wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa yace za ku sani da ni da ubangijin Musa waye yafi tsananin azaba kalu sai suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati suka ce ba da mu sake sarara maka ba za mu sake gabatar da kai ko mu fifita maganarka akan abin da ya zo mana na gaskiya daga ubangijinmu ba suka ce ai an wuce yayinka lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinat ba za mu taba fifita wata magana mu saurari maganar ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu daga ubangijinmu sai suka ce mishi faqabi ma anta qab zartas da duk abin da zaka zartas innama taqabi hadhihi alhayatad dunya iyakar abin da zaka iya kararwa gare mu rayuwar duniya in mutum ya kashe ka bayan ya kashe ka kuma zai bi ka lahira ne zai je ya ce a maka wani abu a lahira ne innama taqdi hadhihi alhayatad dunya suka ce wa fir'auna iya abinda zaka iya dauka na mataki akan mu shine ka karar da rayuwar duniyar mu ka karkashe mu inna amanna bi rabbina suka ce ka ji da babbar murya mun yi imani da ubangijinmu liyaghfira lana khatayana don ya gafarta mana laifuffukanmu wa ma akrahatana alaihi min as-sihr da abinda ka tilasta mu na sihiri akai wallahu khairun wa abqa suka ce Allah shine mafi alkhairi shine mafi tabbas jama'a mun fahimta wani ya fi shekara 30 aikin sa tsafi a cikin su amma zuciyar ta rayu da yake budaddiya ce Allah ya ce ilamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha Allah yace ku sani Allah na rayas da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana bayan ƙasa ta bushe ta kekashe Allah kan zubar da ruwa akan ta wannan ƙasan ta rayu kuma ta amfanar malamai suka ce to ishara Allah yi cewa waɗanda ma zuciyarsu ta bushen akwai dama su nemi a buɗe musu abun Allah kuma Allah zai buɗe musu
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا الله أكبر.
تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim Allah yace ka gaya musu ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun barna akan kanku da kanku kuka yi ba daidai ba ma kanku da kanku Allah yace la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebi tsammani daga rahamar Allah kar ku ɗebi tsammani ba za ku shiga aljanna ba kar ku ɗebi tsammani ba za ku yi sulhu da Allah ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta laifi baki ɗayansa innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah sai yace wa anibu ila rabbikum Allah yace ku sa ribas ku koma wajen ubangijinku laifi a daina a gyara a tuba a daina wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku mika wuya ma ubangiji min qabli an ya'tiyakum al'azabu summa la tunsarun kafin azaba ta zo muku ku rasa mataimaki wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah ya sai ku ankara mutum nawa za su kwana a cikin gida suna bacci wuta ya tashi sai dai su ga wutan a kansu ba hanyar da za su iya fita daga cikin wuta Allah ya ce ku gyara ku dawo zuwa ga Allah ku dawo zuwa ga Allah duk mutuwan nan da ake duk mutuwan nan da ake malam ka taba ganin wanda yayi ban kwana a unguwansu kafin ya zai mutu yadda kowa ke mutuwan haka kai ma da ka mutu Allah ya ce kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah ya ce ba ku an kara ba an taƙula nafsun ya hasarata alama farratu fi jambillah Allah ya ce karfarai ta yi sakaci a cin mata har ta zo tana cewa ya nadama ta akan abin da na yi sakaci da shi a ɓangaren al'amarin Allah abin da na yi sakaci da shi a ɓangaren addinin Allah wa in kuntu la minas sakirin na kasance daga cikin masu izgini Allah ce kar mutum ya bari ya zo yana ta da da da da da da ba zai mishi aiki ba ba zai mishi aiki ba Allah ya ce mu yi kokari mu koma da baya mu koma zuwa ga Allah inna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah na rayar da kasa bayan mutuwan kasa Allah ya ce qad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun Allah ya ce mun yi muku bayanin ayoyi daki daki don ku hankalta Allah ya sa mu hankalta Allah ya sa mu hankalta sai Allah ya ce إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم Allah ya ce, Innal musaddiqina wal musaddiqati bi ma'ana mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Allah ya ce, lalle waɗanda suke da yawan yawaita sadaka maza da mata. Kaga suratul hadid ta kai ta kawo akan kiran mutane wajen yin infaki da taimako a tafarkin Allah. Yana daga cikin alkhairin da mutum zai riska mafi yawa, mafi yawa shine maganin infaki. da yawa cikin malamai suka ce wadda Allah ya bashi dukiya kamar an bashi ki din shiga aljanna ne. kamar an bashi ki din shiga aljanna ne. mu yi kokari mu yi kokari yadda Allah ke ta maimaita kira zuwa ga infaki mu yi kokari mu yi infaki mu yi kokari mu yi infaki musamman infaki a wannan watan ko musamman infaki kuma a daidai wannan lokacin eh mai dukiya matukar zai cire dukiyar a waɗannan kwanaki da muke ciki ya yi aiki da dukiyar don Allah don neman yardan Allah to zai yi saurin sayan aljanna sama da waɗansu shekaru da yawa yadda muke rayuwa yanzu tsadar mudun shinkafa mudu goma ai ba ƙaramin tsada yake da shi ba haka ne ko? ma'ana ka ɗauki shinkafa mudu goma ka ba ma wani ai ka katsa ka tsare wani yanci wai ka katsa ka tsare har da rakawa ma haka ne haka ne bayin Allah yadda zai yi rayuwa a duniya ya zauna lafiya sai ce mishi wala tusayyir hajjaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقsid fi mashika واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Lukmanul hikima yake ce ma ɗan ka ranta ma Allah wannan rancen kuma ƙardan hasanan kuma ya dace da tsarin shari'a Allah ya ce yudha'af lahum za a ninninka ma waɗanda suka yi wannan infakin walahum ajrun karim sannan suna da wani sakamako na karamci wani babban sakamako a ranar alkiyama wannan sakamako shine gidan aljanna wannan sakamakon shine gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi infaki da abinda shi yake ganin abin bai taka kara ya karya ba kamar a ce mutum ne sai ya sadaka da ƙwaran dabino guda ɗaya annabi ya ce wannan dabinon Allah zai yi tare nonta mashi wadda ya sadaka ya yi tare nonta mashi wadda ya sadaka har sai ta kai kamar girman dutse kafin a ɗauka a sami shi a cikin akawun ɗinsa amin amin mu dage sahabbai waɗanda ba su da dukiya suka je suka koka ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke da kuɗi a cikinsu sun tafi da lada sun basu annabi ya ce to zan koya muku abin da za ku riske su na bayan ku ba za su riske ku ba annabi ya koya musu zikirori kala-kala ayyukan alkhairi kala-kala in kun yi abu kaza sadaka ne in kun yi abu kaza sadaka ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu duk waɗannan ayyukan alkhairin masu kuɗin ma sai suka je suka fara suka je suka sake dawowa suka ce to ai abin da ka nuna mana masu kuɗin su ma sun je sun fara sun kama yi annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce ta Allah da yake bada ita wanda yake so ga addini ga kuɗi ai magana ya kare eh komai yayi kyau to Allah ya kiraye mu ya maimaita kiran ya sake ya kiraye mu game da ranta mishi rance mai kyau ranta ma Allah rance shine taimaka ma addini da dukiyarka taimaka ma bayin Allah da dukiyarka Allah ya ce waɗanda suka yi haka za a ninninka musu sakamako akan abin da suka yi infakinsa walakum ajrun karim sannan kuma suna da wani babban sakamako a ranar alkiyama Allah ya samu dace sai Allah ya ce والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah domin ai ka'idar imani a musulunci imani ne da dukkan manzannin Allah ko la nufarriqu baina ahadin min rusulihi babu dama ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙaryata wani manzo wadda ba shi ba kuma imaninka ya samu karɓuwa a wajen Allah a'a sai ka yi imani da dukkan manzannin Allah Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusuli waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ula'ika humus siddiqun Allah ya ce waɗannan su ne siddiƙai waɗanda suka gaskata Allah suka gaskata saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wasu hada'u inda rabbihim Allah ya ce shahidai a wajen ubangijinsu lahum ajruhum wa nuruhum Allah ya ce su ma suna da ladansu kuma suna da haskensu da Allah zai haska musu a ranar alkiyama wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah yace amma waɗanda suka kafirce suka kuma ƙaryata game da ayoyinmu suka kafirce ma Allah suka ƙaryata ayoyin Allah ulaika ashabul jahim Allah yace irin waɗannan su ne ƴan wutan jahannama a ranar alkiyama Allah ya tsare mafi munin abinda mutum zai je da shi gaban Allah shine kafirci mafi munin abinda mutum zai je gaba ga Allah da shi shine kafirci والذين كفروا waɗanda suka kafirce mu Allah wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu abinda manzanni suka zo da shi suka ƙaryata ulaika Allah ya to irin waɗannan da suka kafirce suka ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce ulaika ashabul jahim sune ƴan wutan jahim a ranar alkiyama to Allah ya tsare mu daga azabarsa Allah ya tabbatar da mu a cikin rahamarsa bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan mun zo sai mu dora Allah ya sa mu dace da alkhairansa duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin